المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو لحدي شابيو قوتن جمادة الأولى شكرا تدبو لير داري حدود أربعين دبير هجرية wanda ya dace da 26 ga watan 11 shekara ta 2023 a miladiya da ikon Allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗora a karatunmu na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab darasi na 145 145 in yan uwa za su iya tunawa mun ɗauko bayani dangane da yakin Uhud da abin da ya faru da darussan da muka ɗauka a ciki kamar da Ibn al-Qayyim ya kawo cikin Zadul Ma'ad to sai yake bada labarin irin tsokala da su kafirai su Abu Sufyan a wancan lokaci suka yi wa musulunci da musulmai cewa za su sake dawowa sai sun karar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mabiyansa gaba daya mala yace falamma kanu bi ba'd tariqi in kun duba fasali kenan ko shafi na 217 18 ai 16 16 falamma kanu bi ba'd tariqi talawamu fi ma bainahum فقالوا أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم أتكانن su kafiran bayan an gama yakin Uhud an dawo sai suke zargin junansu a tsakaninsu cewa yanzu ku bayan kun karya karfin musulmi shine asabtum shaukatahum sannan sai ku kyale su su musulmin kuma su dada komawa Madina yajma'una lakum su je su hada muku rundunar yaƙi nan gaba su zo su yaƙe ku ai wanda ku karasa su gaba daya mana su a junan suke cewa tunda sun yi abin da suke an je yaƙin Uhud sun kakkashe mutane an samu shahada sahabbai da suke shahada da yawa wai kar a bar musulmi su dawo Madina su daɗa ƙarfi nan gaba su ce za su zo su rama abin da aka yi musu to shine sai suke zargin junansu cewa yaya za a yi kun gama kakkarya su kun yi galaba a kansu za ku bari su dawo madina su ƙara ƙarfi kalan su zo su yaƙe ku nan gaba wannan a junan suke faɗa farji'u nasu asiluhum mu koma sai mun tumɓuke su mun ƙarar da su gaba ɗaya mana a koma a daɗa ritsa musulmi a yi ta kashe su sai an gama da su gabar da kafiri yake wa musulmi ba karamar gaba bace Allah kiyaye fa balaga dalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nada fi nas labari yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abinda fa waɗannan mutane kafirai suke faɗa akan ka da kai da sauran musulmi manzon Allah ya kirari a cikin mutane ya yasa aka yi shela shine fanada fi nas wa nadabahum ila al-masiri ya zaburar da su ya ce aje a koma a tafi aje a riske waɗannan kafiran irin wannan reni da suke mana har cewa wai za su zo su karar da mu wa qala la yakhruj ma'ana illa man shahida al-qitala yace kai bari ma mu yi wani abu ba ma wanda zai bi mu wannan yaki na biyun da zamu je mu sai wanda da shi muka je wancan yakin na farko ba suna ganin sun gama da mu sun karar da mu ba to ba za mu yi wata gayya ba ma a waje mu din da iya mu din ba sun ce za su karar da mu ba to sai mu din ne za mu koma ta fastajaba lahul muslimuna alama bihim musulmi suka amsa kiran manzon Allah duk da halin da ake ciki ga yunwa ga rashin abinci ga jimamin an kakkashe mutane abubuwa dai ga sunan na damuwa suka ce to tunda annabi ya kira ai ba yanda za a yi ai dole sai an amsa abin da annabi ya faɗa suka amsa fasta'zanahu jabir li habsi abihi iyahu jabir bin abdullahi ya ce ina neman izini saboda babana yana cikin wani uzuri ya ɗora min nauyi kai babana ya ɗora min nauyi da haka ina so a bani dama fa'adina lahu ya bashi dama kun san daman baban shi shi tun a farko farkon yakin Uhud aka kashe shi fasaru hatta ataw hamra al-asad aka juya aka tafi sai da aka je wani guri ana ce shi hamra al-asad wani wuri ne duka duka bai wuce mil takwas ba tsakaninsa da Madina idan zaka tafi yana nan bangaren hagun hanya idan zaka tafi Zulhulaifa فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين أبو سفيان شما يكراري يكرا ودن دسكي نفن ذاس تفو مدينة cikin مشركي ya gaya wani a cikinsu kai za ka je madina ko ya ce eh hallaka an tubliga muhammadan risalatan da Allah ko zan baka wasiƙa ka kai wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة kuma ni na yi alkawarin sai na loda maka wato dabbarka sai na loda maka na maka laftun zabibi shine busasshen inabi idan ka dawo makka amma ga sako ka je ka gaya muhammadu ƙala na mai ce ya ƙwarar inda za a biya ni zan yi fa balagahu anna jama'na alkarrata linastasila fa ballighu anna jama'na al-karata linasasilahu wa ashabahu idan ka je ka gaya Muhammadu cewa mu mun shirya za mu sake dawowa yaƙi bayan wannan na Uhud da aka yi kuma mun dawo ne dan mu karar da shi shine nastasilahu sai mun tumbuke shi sai mun kayar mun karar da shi da shi da sabban sa gaba daya ka je ka gaya Muhammadu falamma qala lahum zalika sai kwadan sako ya tafi ya je ga annabi da sahabbai kaji kaji Abu Sufyan ya ce a gaya muku gashi nan yanzu yana dawowa kuma in yazo sai ya kammale da ku tas ai malam in arne ya rena musulmi ba abinda bai zai gaya masa ba Allah ya sa mu fi karfin su ka duba tarbiya ana gaya wa sahabbai da manzo Allah aka gaya mai ga abinda Abu Sufyan ya ce za mu dawo sai mun kammala da ku suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da wakili ubangiji basu ce muna da ƙarfi za mu yi kaza za mu yi kaza ba malamai suka ce malam duk lokacin da wata masifa ta zo maka wani bala'i ya cinkare ka ka rike Allah to zai baka nasara hasbunallahu wa ni'mal wakil din nan magani ce ga duk wani bala'i duk wanda ya shiga wata damuwa ya shiga wata mushkila ya shiga wata matsala kurin ya daga hannu hasbunallahu wa ni'mal wakil ka rike tawridi ne mai kyau hasbunallahu wa ni'mal wakil abinda suka faɗa kenan suka mika al'amarin su ga Allah suka ce za mu je ba za mu juya ba amma dai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce fanqalabu bini'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum so suka juya da ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala babu wani mummunan abu da ya shafe su wattaba uridwan Allah suka bi yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala wallahu du fadlin azim lalle Allah ma abucin falala ne mai girma wa kana waqa'atu uhud fi shawwal sanata 30 yakin uhud ya kasance a watan shawwal ne shekara ta uku ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من ذا الله يدعو قرم مدينة فأقام بقية السنة يذون صورا شيك أقانكي دا وتنين شكرا ولما استحل المحرم يعند وتمحرم يزو بلغه أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بني أسد من خزيمة إلى حرب كاجون ابتلائي yayin da wata na muharram ya shiga shekara na musulunci watan farko shine muharram labari ya zo wa annabi wani ana ci ana cin shi tulaiha da salama duka 'ya'yan khuwailid ne tulaiha ibn khuwailid salama ibn khuwailid ubansu ɗaya ai sun yi gayya sun tafi wajen mutanensu da waɗanda suka yi musu da'a suna kiran ƙabilar bani sa'ad cewa a zo a yaƙi kayan muhammad annabi ya ce haka suka shirya mun haka ce ga sunan fa ba'asa aba salamata annabi ya ce kai abu salama tashi je kana tura ka wa ma'ahu a tare da shi mi'atun wa hamsin ya haɗa mai sojoji ɗari da hamsin annabi ya haɗa abu salama sojoji ɗari da hamsin abu salama mijin ummu salama ya ce ka tafi waɗannan mutane da suka shirya za su yaƙe ne da su da jama'a su ka je ka tunkare su ka duba annabi bai ma tambayi adadinsu ba kawai soja ɗari da hamsin ya tura musu su fa a lokacin annabi ko kowa soja ne ko baka ji ba su a shirye fa suke koyaushe da training ɗinsu da komai da komai saboda ko ta kwana ya tura su fantahu ila ma'in libani asadin bi adna qutun fa asabu iblan wa shiyahan wa lam yalqaw kaidan suka je wani ruwa na bani asad su wannan kabilar da da su aka hada baki za a yaki annabi din can wajen kotun wani wuri suka samu waɗannan kafirai ba su iya ba sun gudu sun ji labarin annabi ya turo soja ɗari da hamsin suka bar raƙumansu da tumakinsu da awaki sabai suka kwashe su gaba ɗaya a matsayin ganima walam yalqau kaidan ba a haɗu da wani kaidi na yaƙi ba aka yi kwana aka juya ibn al-qayyim ya daɗa cewa falamma kana khamisul muharrami biyar ga watan muharram kuma du sai ga wani farmakin ka annabi ya wahala balagahu labari ya zo masa anna Khalid bin Sufyan al-Huzali qad jama'a lahu al-jumu' wannan mutumin Khalid bin Sufyan al-Huzali shi ma ya je ya tara wata runduna mai tarin yawa cewa aje a kashe Muhammadu a kashe addinin sa a yaƙe shi fa ba'asa ilaihi Abdullahi bin Unais fa qatalahu annabi ce na abdullahi bin unais ya ce gani ya ce je ka kammala da shi wannan mutum yana zuwa ya aika shi lahira ya dawo a ce an gaishe ka an gama an kashe kwamanda ku duba nan duk tsokalan annabi ake duk shiryawa ake za a yi mai shi kuma da yake jarumi ne in an taba shi to sai ya kare kanshi in ka ce za ka zo masa kafin ka zo shi zai tare ka hanya haba malam ba yake magana falamma kana fi safar kaga wancan al-muharram ne to watan safar yana dada kamawa kuma kadima alaihi qaumin min adal wal qarra sai ga wasu jama'a runduna ta zo masa daga adal da qarra dukan su wa zakaru anna fihim islaman suka zo ashe yaudara ta kawo su mala su kuma suka ce a ai ya rasulullahi ai jama'ar mu ta musulunta muna so mu karbi kalmar shahada muna son kaza muna son kaza wannan musulmi ya kamata su kula wani lokacin wani zai zo maka da sunan ya zo maka da abin da kake so ba kana so ya musulunta ya karbi kalma ba to sai ka nutsu in a tindan tincan da sun iya kulla wa musulunci makirci da musulmai to yanzu ba annabi ya murna ya ji daɗi suka ce da shi wa sa'aluhu an yaba asa ma'ahum man yu'allimuhum ad-din ka ce ai mu musulunta muna so ka haɗa mu da waɗanda za su koya mana addini wa ba a zama ahum sittitan fihim kubai wa amara alayhim marsad ibnu abi marsad al-ghanawi ya tura musu mutum shida a cikinsu akwai kubai ya ce marsad ibnu abi marsad al-ghanawi kai ne shugaban tafiyar ku je da awa ku je ku koya musu addini malam suka je fakana makana duk suka kashe su ce yaudara ce suka shirya haka aka yi ta yi wa annabi irin waɗannan abubuwa na rashin kyautawa ya yi sha'awar ya tura aje a yi da'awa aje a karantar da mutane aje a ɗora su akan tauhidi da aƙida ashe su kuma gadar zare aka yi masa wa fi hada shahar kanar waqatu bi'ir ma'una a wannan wata ne aka samu aka yi yakin bi'ir ma'una wa fi rabi'in al-awwal kanat ghazwatu bani al-nadir a watan rabi'ul awwal kuma aka yi yakin banu nadir dama ya ta kawo mana ne samari a takaice a takaice zai ta mana bayanin wato abubuwan da annabi ya ta gamuwa da su na barazana da kaidi na kafirai da yaƙuƙukan da aka yi ta yi razawatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa za'ama zuhuri malam sai ya gyara wa imamu zuhuri ibnu qayyim kenan yace zuhuri ya faɗa cewa anna kanat ba'da badrin bi sittati ashhurin wai wannan yaƙi na banu nadir an yi shi ne bayan yaƙin badar da ainihin wato wata shida daidai ya ce wa haza wahamun minhu au ghalatun alai ya ce wannan wahami ne gaskiya ko kuma dai kuskure ne shi imam zabi yayi bal alladhi la shakka fihi annaha ba'da uhud abinda babu shakka a ciki abinda yake tabbas wannan yaƙin banu nadir an yi shi ne bayan yakin Uhud wallaci ba'da badrin kainuka wanda aka yi ta bayan yakin badar ita ce wato yakin banu kainuka da quraiza ba'da al-khandaq yakin banu quraiza kuma an yi shi ne bayan ghazwatul khandaq wa khaybar ba'da al-hudaybiyya an yi yakin khaybar kuma bayan an yi yakin hudaybiyya fa kana lahu ma'al yahudi arba'a ghazwat idan ka lissafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yakukuka guda hudu kenan tare da ainihin wato Yahudawa arba'a ghazawat thumma ghaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ذات الرقاء في جمادى الأولى sannan a watan jimadal ula manzo Allah ya je da kansa ya je yaki yakin ghazwatu zatur riqa' shine ghazwatu najd yaqin najd fa kharaja yuridu qauman min ghatfana wa salla bihim yawma idhin salatul khawf annabi ya fita yana nufin ya ainihin wato riski mutanen na ghatfan a lokacin ya salla salla tsoro tare da su hakaza qala ibn ishaq wa jama'atun min ahli siyari wal maghazi haka ibn ishaq ya faɗa da wasu mutane cikin ahlus siyar da malamai kenan da magazi a tarih hadihi al-ghazwa da kuma akan tarihin wannan yaki wa salatul khawf biha da kuma sallar tsoro da aka yi a can wa talaqahu nasu anhum ko mutane suka karbi wannan magana so yake yi gyara ibn qayyim yace huwa mushkilun jiddan wannan tarihin akwai yar mushkila lallai akwai gyara a ciki wal zahiru abin da yake na zahiri anna awwala salatin sallaha lil khawfi bi usfan farkon sallar tsoro da annabi ya fara yi farkon sallar tsoro da manzo Allah ya fara yi ita ce a usfan a usfan annabi kama fi hadisi hadisin sahahu tirmidhi kama yadda ya zo a cikin hadisi wanda imamu tirmidhi ya inganta shi ولا خلاف بينهم أن غزوة أسفان كانت بعد الخندق yace babu sabani tsakanin malamai cewa yakin Usman da aka yi bayan ghazwatul Khandaq ne wa qad sahanu annahu sallallahu alaihi wasallam sallaha bi zati riqa ya tabbata manzon Allah ya salla tsoro a zati riqa mun gaya muku yanda ake salatul khawfi ita ce sallar da ake lokacin da ake yaki ake jihadi ba cikakkiyar sallah bace ba ana yin ta ana rage ta tunda kasar ma da zaman lafiya ma ai ana shortening dinta a rage ta su mun yi bayani to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaki da aka zo a zatar riqa ya yi sallar tsoro fa ulima annaha ba'da al-khandaq daga nan ne aka gane ashe bayan yakin khandaq ne sannan kuma ba'da usman bayan usman wa yu'ayyidu hadha anna aba hurairah wa aba musa shahida zatar riqa kuma abin da zai karfafa wannan tarihi shine da abu hurairah da abu musa sun halacci a ghazwatu zatar riqa kamar yadda zai cikin sahih bukhari da muslim wannan ƴan uwana abin da yake nuna mana irin gogormaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da dauki ba da tsakanin sa da kafirai da azzaliman lokacin sa kuma wannan zai dada nuna mana hasken musulunci cewa ashe duk yakukan da annabi yake zuwa tsokalar sa ake kun ga nan an ce an kai mai farmaki nan an shirya za a karar da shi yanzu ka duba sako fa Abu Sufyan ya tura masa cewa a gaya masa za su karar da shi da shi da sahabbansa gaba daya ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya kimtsa ko bai kimtsa ba lalle sai sun kammala da su to kaga annabi dole ya difa'i dole ya kare kansa kuma daga nan duk lokacin da musulmi aka zo za a illata shi dole ya kare kansa qatilu fi sabilillahi aw idfa'u ku yaki saboda Allah ko kuma ku ba wa kanku kariya falamma kana shaban wa qila dhil qa'dati min al-am al-qabil yayin da watan shaban ya kama wasu suka ce a watan dhil qa'da ne a shekara mai zuwa kharaja sallallahu alaihi wasallam li mi'adi abi sufyan bil mushrikina to wannan alƙawari na abu sufyan dazu da abu sufyan ya aiko ya aiko wani cikin mushrikai cewa ka zo ka gaya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu da shi zamu haɗu nan gaba kuma sai mun karar da shi to alƙawarin ya zo fantaha ila badr ya je badr to yaso ake yi a yi mana bayanin ashe a badar ne alfahari da alwashin da suka ci za su karar da musulmin a badar ne wa kama yantazir mushrikin ai malam annabi kafin ma su taho ma ya ce wa sahabbai mu tafi kawai mu je mu jira su a can Allahu akbar daman an gaya mana asira an gaya mana a tarihi cewa kana ashja alqaum ashja annas annabi jarimi ne muna fatan komanda ka ji wannan karatun manzon Allah jarimi ne shi yasa ya kamata ku zama jarumai yaƙi na mabarnata sai an samu tsayayyu jarumai kuna koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuntunin ya ce bari mu je mu jira su a can ai wanda ya rike Allah malam bai da haufi a haba mabarnaci da ya kama shaidan kai da ka kama Allah yaya ma za ka ji tsoronsa ai ba maganan jin tsoro wa aqama yantaziru al-mushrikeen wa kharaja abu sufyan min makkata abu sufyan shi ma gashi zafi a hadu ya fito shi ma daga makka ya ɗebo sojoji mutum dubu biyu wa ma'ahum khamsuna farasan da dawaki guda hamsin hatta idza kanu ala marhalati min makkata raja'u sai da kuma suka zo sun yi wata tafiya sun kai marhala a makka sai suka juya wa qalu kadiba sun taho da mutum dubu biyu da doki hamsin me suka gani me suka gani daman ka san an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nusirtu birru'bi masirata shaharin ni an taimake ni da tsoratar da abokin gaba tsakanina da shi tafiyar wata guda zai zai tsure ta gudawa ya firgita ba a haɗu ba wallahi sai da suka zo nan gurin sun ɗan yi tafiya sun baro makka kawai sai suka ce mu bara mu je wannan shekarar shekaran yunwa ce suka koma gida sun tsorata shikenan sun makaraja sallallahu alaihi wasallam fi rabi sanat 50 ila dawmatil jandal manzo Allah ya koma idadar fita a lokacin damana shekara ta biyar zuwa daumatul jandal fa hajama ala mashiyatihim annabi ya kai farmaki ga dabbobinsu wa asaba man asaba ya samu ya kama wanda ya kama wa haraba man haraba wanda zai gudu ya gudu wa jaa al khabaru ahla daumat daumat labari ya zo mutanen daumatul jandal fa farru fa tafarraqu suka rarrabu duk suka gudu matsorata kuran matsorata yanzu malam ka duba yakin nan da ake tsakanin Falasinu da Isra'ila mu duk a tsammanin mu yanzu kan an gama da Falasinu malam duba karfin mulkin karfin soja karfin makirci karfin tsiya duk wanda za a tura shi fa soja a duniya ya koyo makirci da kai farmaki da kulle-kulle da maganin da security da ma Isra'ila ake tura shi ita ce ƙarshe amma ka duba 'yan musulmin nan 'yan tsirari a Gaza mutanen da da yaƙi suke da dutse suke jifan su fa da dutse amma malam har yau fa abu ya gagara fa har yau fa Isra'ila fa Isra'ila fa yanzu guduwa fa suke ta yi Yahudawa guduwa neman mafita suke yi sun shiga tsoro sun firgita yau gashi a satin nan da ya wuce Isra'ila da kanta take neman cewa dan Allah a tsagaita wuta a yi canjin ribatattun yaƙi Isra'ila ba cewa a yi canjin asra ribatattun yaƙi da aka yi. Falasɗinawa suka ce, E ba mu ƙi ba, nawa kuke so, suka ce za a ba su guda hamsin, suka ce, To za mu duba wanda suka kamata, musulmin ba suke faɗa, za mu duba wanda suka kamata mu bayar kuma amma mu kuma a matsayin ɗari da hamsin za ku ba mu nan. duba izzatul islam wala duba mutanen da ake ta musu addu'a ana kunuti ana Allah ka taimake su Allah ka duba taimakon Allah kin yadda Isra'ila ta ce ta yadda ɗazun nan nake gani wani ya turo min ga sunan an fito da su cikin waɗanda aka bawa aka sako na na Falastinawa sannan kuma suka ce sharaɗi sai kun buɗe wata boda da aka rufe ta rafa ne ko wata ce sai sai an buɗe ta saboda taimako ya rinka shigo mana da tallafi da agaji suka ce sun yadda innal izzata lillah daukaka ga Allah ne in Allah ya so yadda sai musulmi mun ci nasara akan Isra'ila a wannan shekara da ikon Allah bi idinillahi ta'ala tuntunin musulmin duniya malamai sun yi ilanin halaccin jihadi a fita duk wanda ya samu dama ya tsallaka ya shiga ya je ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ai magani yahudawa duba taimako daga amerika duba taimako daga Birtaniya, duba taimako daga faransa duba manya-manyan jirage da ake tura musu na yaƙi malam har yanzu sun gagara shiga cikin falastina wannan su kame su daman yaƙi ne na munafurci kwaram so suke su kashe musulunci da musulmai su ɗebe dukiyar da ke wurin akwai arziki a ƙasar falastinu na a gaza nan arziki na fitar hankali su kuma turawa suna taimakon Isra'ila ne saboda me wai in an kada guzuma a ɗebi gara ɓasa da ganima. Muna fatan Allah ci gaba taimakon musulunci da musulmi. Wannan albishir ne ga musulmi ya tsaya ya kama addininsa. Ka duba ƙarfin Isra'ila yau duka duka Falasɗinu nan mutane nawa ne wai. Garin ma gaba ɗaya nawa yake. Har yanzu ba abu ya gagara. Har yanzu suna taɓari suna ta yi amma dai ana nan. a daka a daka ake Allah ya jarabe su da tsoro da firgici in ka ga Netanyahu nan kamar alade ya canja kamansa da waye da sauransu Allah mana maganin su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta wannan abuwa ba don komai ba dan ya nuna mana jarantaka ta musulunci kuma musulmi dama ya kamata ya zama jarumi yace summa ba'asa buraidat sulami fi sha'ban ila bani al-mustalik wa hiya ghazwatul muraysi annabi ya dada aikata ya aika buraida as-sulami a watan sha'ban zuwa kabilar bani al-mustalik shine ghazwatul muraysiya da ake bayani wa huwa makanun lima'in wastafaw wastaffu lil qital wani wuri ne da yake akwai ruwa suka yi sahu za a buga wata ramau suka yi ta harbi tsakanin su sa'atan wani lokaci sun ma'amara ashabahu fahamalu hamlata rajulin wahid annabi ya ce kai ku dakatar da maganan harbin nan da ake mu haɗu ga baki ɗaya mutum kare su dukan mu gaba ɗaya fan hazamal mushrikuna suna yin kansu suka karya mushrikan nan gaba ɗaya suka gudu wa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisaa wa zarari wal mal a lokacin annabi a wannan ghazwatul muraisiya ya ribaci mata da yawa nasu da bayi da aka ɗiba da dukiya gaba ɗaya wafiha a wannan lokaci ne sakata iqdul li Aisha wannan gazwatul muraisi inji ibn al-qayyim a lokacin ne sarkan na na Aisha ta wuyarta ta fadi fahtabasu fi talabihi annabi da sahabbai suka tsaya gaba daya abu ya tsaya tafiya ta yanke kat ana neman sarkan na na Aisha a yaƙi wannan yake nuna mana malam ita mace da kake gani duk inda take to ba fata zama sai da kwalliya da ado yanzu ka duba yaƙi fa za a ji amma na Aisha da sarƙarta mata annabi ne awa za ta sa wa annabi ma'ana ya je fafata yaƙi kuma ya zo ya ga matarsa a cikin kwalliya da ado in ban da haka ba yau me ya kai na Aisha da ɗaukan sarƙa ki tafi da shi yaƙi kaga wannan ya nuna cewa maza ya kamata ku rinka sayan sarƙa wa matanku ƙwarai ko da gaske a sai musu awarwaro ai mace sai da awarwaro sai da sarka sai da dan kunne sai da ainihin wato makale makale da rataye rataye da zobe haka suke in mace za ta fito furtuk haka ai ba za ta gani ba namiji ne da ya watsa ruwa ya fito lafiya lau ba matsala amma mace sai da nan an makale nan an jona nan an yi waye an yi waye gashi nan dai abubuwa dai da sauransu awaban yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin da haka musulmi ku taimaki matanku ku agaza musu ku yalwata musu duk wanda ya samu ya rarumo abin da ya rarumo je ka kasuwa siyo siyo kayan kwalliya da kayan ado kai wa iyalinka ba kai asara ba da ka je ka ga wata a titi a banza ga zunubi ai wanda ka gyara ta gidanka ka ganta ta sha kwalliya ko ba ka bane Allah ya baka lada duk wanda bai da aure ba da shi nake ba yawa mai aure nake magana shi Allah ya hore amin wani ya ce kwaya ɗaya mata mai yawa da ana tsaga ta biyu wallahi shi da raba ta biyu zai saboda bala'in da take masa a gida gashi Allah ya mana afuwa sannan kuma wannan yana nuna manzo Allah yana kula da hakkin mata manzo Allah yana kula da hakkin mata sarƙa ce fa ta matarsa guda ta bata a yaƙi annabi ya ce a tsaya kar a je ko ina sai an nemo sarƙan nan haba mala ana magana to shine ibn qayyim yake cewa a lokacin wannan sarka ta fadi duk da akwai maganganun malamai da zamu zo akai insha Allah tabaraka wa ta'ala fa nazalat ayatu tayammumi ku duba ikon Allah ta dalilin tsayawar ko faduwar wannan sarka dalilin faduwar wannan sarka dalilin neman sarkar kuma dalilin saukar da ayat taimama yanzu duk duniya musulmi idan yayi taimama a duniya na na Aisha tana da lada gidan sayyidina Abubakar akwai lada don ku ta dalilin su aka saukar da ayat taimama saboda an tsaya a wurin da babu ruwa lokacin sallah yayi kan Allah saukar da aya aje a ta taimama kaga ashe Aisha da kuke zagi sai dai in ba ku yi taimama ba duk wanda yayi taimama Aisha tana da lada wannan kadai ya ishe ta falala da daukaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ta sa ba aqida lafiyayyar aqida irin aqida ahlus sunna wal jamaa aqida take ihtiramin sahabbai take mutunta sahabbai take kimanta sahabbai take daraja sahabbai Allah ya saukar da ayat taimama wa zakara tabrani fi mujma'a fi mu'jamihi min hadisi Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an abihi an Aisha fi qissati al-Iqd anna Abu Bakr qala ya kawo wannan sanadi yace Tabrani rahimahullah ya kawo a cikin mu'jam dinsa a riwayar Muhammad bin Ishaq daga Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair daga baban shi daga Aisha cewa ta ba da labarin kissar wannan sarƙa da ta faɗi lokacin da ta faɗi sai na abubakar aka je aka ce yanzu yarinyar nan ba za a yi mata magana ba karam kalla ita ta tsaye da annabi fa shi kuma manzo Allah ya ce sai an nemo sarƙar matarsa kai kuma tun da yarka ne ka je ka mata magana ka ce ta haƙura mana a tafi gida da Allah abubakar ya je ya samu na Aisha a wata riwayar aka ce manzo Allah yana kwance yayi filo da cinyarta sai yake ya ɗauki itace haka sai ya zungure ta baya so ya ɗaga sauti saboda kada annabi ya ji sautin sai ya farka daga bacci dan bai so ya tashi manzon Allah daga bacci kaga wannan yake nuna sahabbai suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ɗauko itace yaga in yayi mata magana da ƙarfi annabi zai ji ya tashi kuma baya so a ce shi ya tashi annabi ya samu itace sai zungure ta in ya zo zunguranta in ta ɗan motsa kuma sai ga kar ya zungure ta da ƙarfi ta girgiza jikinta annabi kuma ya zo ya farka daga bacci ya rasa inda zai ya koma gefe yana taƙwafa yana nuna damuwarsa yana ya bunayya fi kulli safarin takunina ana'an wa bala'an yanzu ya ke ya ta ke kowane tafiya sai kin zama mana wahala da jarrabawa yanzu saboda sarkar ki zaki zo ki ajiye annabi har yana bacci a daji musulmin duniya duk ana ta jiran ki sarka an je nema ba a samu ba ba za ki cewa annabi mu tafi ba ya isa haka yana taimata faɗa amma fa a hankali yake kada manzon Allah ya ji mai ya ji wannan faɗan Allahu akbar Allahu akbar Allah ƙara abubakar daraja da ɗaukaka mata kuma malam kasa akwai mulki ta yi zaman ta daram da ƙam tana jiran a kawo yau ai gaskiya ne malama kin auri babba ai dole ki nuna mulki ke ma ina baki shawara ki dan dana ke ma duk wacce ta auri mai dan dama dama ita ma ta dan buga na ta mulkin daidai gwargwado shiru dai ta ce a nemo fasar nan malam sahabbai suka tafi ba neman da ba a yi ba a cikin saharan nan malam ba a samu sarkan nan ba malam ka san me ya faru ashe raƙuminta da ake ɗaukanta a kai shine ya danne sarƙar ka ba za a samu ba sai da aka gaji abubakar ya tafada ya ce ki tashi a abin nan shi ne aka tashi annabi ya farka ba ruwa za a yi sallah Allah ya saukar da ayat taimama aka taimama malam da ba dan na na Aisha ta zaunar da mutane ba da ba saukar da taimaman ba kaga albarka ko aka yi taimama sai annabi ya ce to sai a yi hakuri a tafi a haka ana ɗaga raƙumi sai ga sarkar na Aisha ta ɗauki kayanta kuma ta makala ta shiga abinta aka ja ta kuma har gida aka kai ta Allah ya ji kanki yar gidan sayyidina Abubakar yan shi'a masu zagin na na Aisha ba ku yi albarka ba na Aisha ai ta samu matsayi a wajen manzon Allah ai ta samu ɗaukaka a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishe ta matsayi da ɗaukaka wannan kadai in shine falalan na na Aisha a duniya ai zance ya kare hadisin Abdullahi dan Amr aka tambaye shi aka ce aka ce Annabi hadisin Bukhari duk duniya wa ka fi so ya ce aisha ya ka ji kai na ce ko baka ji ba ne duk duniya wa ka fi so manzo Allah ya ce aisha mai tambayan ya ce to a cikin maza fa ya ce abuha babanta ya rahman la ilaha haka abin yake hadisin kuma ya kare yanzu dan Allah mai dan albarka mai albarka mai neman alheri ya kamata ya taba gidan Abubakar bai kamata ba haka ya faɗa kuma haka abin yake a rubuce matansa ma sun sani ba wani maganar kishi ko wani abu ko rashin lafiya annabi a gidansa yana ana yawo da shi na raban girkin mata cewa ke aina ana gadan aina ana gadan ina nake gobe ina nake girkin waye ne a gobe aina ana gadan mai riwaya ce yuridu yawmu aisha annabi yana lalaman rana aisha ne yace ne ne girkin aisha ne kam da ya ga abin yayi duli yayi tsawo yace kai ku zo ya tara mata yace da Allah ina son ku bada dama a kai ni ɗakin na na aisha ta mun jinya suka ce an baka ai duk abin da annabi yake so ai suna so ai haka aisha ta ɗauka ta ta karɓa ta ci gaba da jinya kuma Allah ya kaddara ita ce jinya manzon Allah sallallahu sauran mata sai dai su dogaituwa saboda tana kula da annabi malam kula ta gaske kuma ga yarinta da karancin shekaru da karsacinta da karfinta ta kuma bayar da lokacinta na na sauda fa da ta zo annabi ya ce mata ko in sauƙaƙa miki ne in sallame ki ta ce ya rasulullahi ni ta ce ai so nake na mutu a ce ina cikin matan annabi ta ce magana girki na ne na ba wa aisha kwanan girki na na ba wa aisha malam aisha a gidan annabi girkin mace biyu take ci da nata da nana na sauda malam ka san halin mata aka ce tun da ake ba a taba samun sabani tsakanin nana sauda da aisha ba ba sabani eh muttafaqun alaihi ne ai ka san wannan malam duk abin da za ka yi wa mace ka taɓa mata girkinta ai ƙwarai kuwa duk abin da za ka yi ka taɓa mata girkinta ranar kwananta haka wato haka Allah ya su kawai in za ka yi faɗa in za ka yi bala'i duk abin da za ka yi wallahi haka suke Kwarin, wata fa mata fa haihuwa ta yi mai gidanta ya haɗa jakarsa zai ƙara gaba ta ce ina za ka ya ce an hajiya Allah ya kawo alheri jego jego ya samu zan zan je ɗakin yar uwa ta ce a ta ce a ai da kai za mu je gwannan ya ce to ai ba za ki iya abinci ba ta ce wallahi tallahi sai na dafa maka abincin dai da za ka ci wallahi zan dafa maka shi ya ce ki taimaka min dan Allah ki dan ɗaga min ƙafa matan nan ta dage wallahi sai da lallabi ta ce haka kawai zan saki girki na dan dai girkin abana ta ce to mai gida kuma ya mamurin maganar girki don mace ta haihu a ce ba za a je kuma gaskiyar ta malam in ka ga wai mai gida saboda matarsa ta haihu ya tare ya koma ɗakin wata ganin daman matan ne da ra'ayi kawai amma a shari'a ba inda aka ce in matarka ta haihu ka daina kwana a ɗakin ta babu ai shi kwanan miji a gidan mace ai wani fileja ne wani wani wato wani ɗaukaka ne wani kawai ta jima motsinka da karaskiyarka a gida ai ba magana ai ba ga sai ta kulle turaren wuta ba kana zare ido ba ka da mata ba kamar san mai aiki to mu dawo kan isar da mu samu gurin tsayawa shikenan fa anzalallahu azza wa jalla ayatu tayammumi Allah ya saukar da ayan nan take magana akan tayammuma wa hada yadullu ala anna qissata al-iqdi allati nazalat tayammumu li ajliha ba'da hadhihi al-ghazwati wannan ibnu qayyim yace wannan yana nuna ashe kissan nan ta ta faduwar sarka tana na Aisha kenan wanda Allah ya saukar da taimama ta dalilinta kenan ya kasance ne bayan wannan yaƙi na ainihin wato ghazwatul almurisiya wa huwa zahir shine abin da ya fito fili ya bayyana walakin fiha kanar qissatul ifki yace to kuma ina so in gaya muku anan ne aka samu kissan nan ta ifk bi sababi faqtil al-iq wal timasihi hadisul ifk kissar ifk shine ƙarya da aka yi wa nana Aisha ai kun ga an tsaya ana ta neman sarkata lokacin da aka aka gama aka tashi aka tafi abin da ya faru ya faru munafukai suka yi gaba suka ce ayan tafi an baro Aisha uwa ne ma ya jawo raƙuminta ko an tafi an tafi an manta an yi kaza kaza don haka an yi zina da Aisha wal iyazu billahi wal iyazu billah wal iyazu billah wanda wannan kissa ce mai tsawo mun taba karanta ta da ku anan to a wannan lokacin kuma aka samu wannan saboda shi manzon Allah ba ta tare yake tafiya da ita a raƙumi dai ba raƙuminta daban nashi daban ita tana cikin darbuka ne da haka an tafi an batta ne aka manta ta shi shi ba ni sunan shi shi mai jan raƙuminta da ya zo ya ɗaga raƙumi ya ɗauka tana ciki ashe ba ta ciki sai da ya tafi sai da wani sahabi shi kuma aikinsa idan an je yaƙi shi yana tsayawa a baya sai kowa ya yi gaba shi kuma ya biyo baya wanda wannan shine ka'ida ta tafiya duk lokacin da musulmi za su yi tafiya ta kwamba to kada duka a tafi lokaci guda a tafi a bar wasu kuma su tsaya a baya saboda accident da kuma hadari ko fashi ko wata larura ko motar wani ta lalace idan an tashi da awa ɗaya awa biyu wasu kuma sai su taso su ba wai dan motar su bata da lafiya ba ba wai dan uzuri ba a ka'ida in dai za a yi tafiya mota biyu uku hudu biyar goma a ka'ida ta shari'a to ya kamata a samu waɗanda za su biyo baya saboda me zai je idawo watakila wata motar an yi haɗari watakila barayi sun tsare su watakila motar wani ta lalace watakila an ma tafi wani ya je kama ruwa an buga an tafi an bar shi ka gane to wannan bawan Allah abin da ya tsaye da shi kenan yana tahowa a cikin duhu kawai sai gano alamar tudun mutum ya ce subhanallah an samu matsala nana Aisha ta ce wa kana yarani qabla hijab daman yana gani na kafin a saukar da hijabi daga nesa ya gane wannan Aisha ce an samu matsala ina raƙumin ta babu ta ce wallahi da ya zo bai mun magana ba malam duba tarbiyyar sabai ta ce wallahi ma kallama ne bai ce mun komai ba kawai sai kwantar da raƙumarsa yana nufin ki hau ta hau ya ja raƙumin nan shi yana tafiya da ƙafa matar annabi tana sama munafukai da suka tabbatar cewa na na Aisha an isa Madina ba a dawo da ita ba suka ce to sun samu dama daga nan suka ce to nana Aisha ta tsaya ta yi alfasha ta tsaya ta yi alfasha kunji kunji kunji kunji tana zuwa sai aka ce gashi nan ta taho da wani a duniya nana Aisha da gidan sayyidina Abubakar ba su taba gamuwa da bala'i irin wannan bala'in ba mutum mai daraja a tumce shi da zina ai bai ba ai kana da kima idan aka aka jefe ka da wani abu ma ba za ka ji daɗi ba wallahi to shine aka yi abin da ya faru ya faru ibn qayyim yana so da ya kawo mana cewa a wannan yakin ne dai aka samu waɗannan abubuwan da aka samu wala yace walakin fiha kanat qissatul ifk bi sababi faqd al aqli wal timasi fashtaba ala ba'dihim ihda al qissatayn bil ukhra wannan fa ɗaya daga cikin wannan kissoshi da waccan da wancan da muka faɗa ya rikitar da wasu daga cikin malamai yace wa amma qissatul ifki fa hiya fi hadhihi al ghazwa qissar ifkin da muka faɗa ana nufin ƙarya ƙarya da aka yi wa nana Aisha a wannan yakin ne ila an qala fa ashara ala aliyun bi firaqiha talwihan la tasrihan har inda ibnu qayyim yake cewa manzo Allah ta kai ga malam har yana neman shawara da magana ta yi magana Madina ta ɗauka munafukai su ibnu Abdullah bin Ubay ibn Salul duk majalisi sai ce ta an yi abun kunya matar annabi ta yi zina an yi abun kunya Aisha ta yi albasha malam baiwa Allah na nana sha ta ce wata guda na share kullum kuka sai da hawaye na ya ɗige gaba daya ta ce ni ita da bata ma san me ke faruwa a gari ba gari duk ya ɗauka Allah da ikonsa Allah ya rike wahayi kuma a saukar da aya ba da zai wanke wannan abu aka ɗau lokaci munafukai suka ta yi sukan toyawa suna kwashewa ana ci suna toyawa suna kwashewa ana ci har suka jefa wasu cikin mutane masu daraja suka fada irin su Hassan bin Sabit ai an san Hassan bin Sabit ya shiga ciki shi ma cikin wanda suka yada zancen irin su hamna binta jahash yar uwar zainab binta jahash ita ma ta shiga dole kenan na aisha ta ce ita wannan ta shiga ne dan ta rage daraja ta yar uwarta ta samu matsayi a wajen annabi sama da ni tace harkan mu ne na mata kawai Hassan bin Sabit shi ma ya shiga ita da sauransu sai da aka yi wasu bulala ba 80 80 daga baya da abin ya bayyana malam sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ya tashi fa ya hau mumbari yace jama'a an fatume ni a gidana da iyalina an tuhumi wani mutum da ya dauko iyalina ya taho da ita ya taimaka mata yace wallahi ba abin da na sani akan sa in ba alheri ba wannan yana nuna ashe mutumin kirki za a iya tuhumansa za a iya jarabansa za a iya cewa kaza za a iya cewa kaza kuma duk darajarka da matsayinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga jarabawa shi ma iya shiga to amma daga baya abin yayi tsanani malam sai da ta kai annabi yana bin yana neman shawara wai aya Aisha nan ya zo wajen Aliyu ya ce ya Aliyu me kake gani ko in rabu da ita ne kawai zancen nan ya wuce Aliyu ya ce da shi ya Rasulallah ya manzan Allah wani sa'u siwaha kasir mata ba Aisha ba suna da yawa ka duba hikimar da Aliyu bai ce sake ta kai tsaye ba bai ce kuma rike ta ba amma ya nuna masa ga mata da yawa malam wannan maganar wannan maganar da Ali bin Abi Talib ya ba annabi shawara tun daga nan Nana Aisha wannan abin ya kullace ta da Aliyu malam. Shi sa zaka ji malam dan shi ko har duniya ta mutu ba zai daina zagin Nana Aisha ba. Ta ce yanzu ni ne za a ce wani sa'u siwa haka ce. Ni in ji Aisha ni yanzu ni ni za a ce ni ira Abubakar. A ce wai wai wai mata ba ni ba wai suna nan da yawa wato ana nufin a canja ni kenan. To bari in gaya maka wani abu da baka sani ba wallahi duk abin da za a yi karka kuskura mace ta gane ka ba da shawara a sake ta Allah cewa za ce munafikin Allah wane ba za ta taba goyon bayan ka ba kuma ko malami ne ko malami ne wani malami ba ya taba zuwa ya je ma wata mata fatawa ce ki rabu da shi ki fita ki har ta je ya rabu da ita matanan da ta fara da kuwa a gida ta ƙoƙu ta ce ba wanda ya cuce ni a duniya in ba malam wani ba shi ya bani fatawa ya ce in kashe aure na Allah ya isa ya cuce ni mata suka zuga dama waɗannan malaman kya je ki biya su kaza kaza kaza kaza to kaga shi malamin maslaha ya duba da irin larurar da take ciki ya ba da shawara to suna da matsala to shine dai ibnu qayyim ya ba da labari yace a talmihan dan nuni yayi la tasrihan ba bayyanawa ba lamma ra'a annama qila mashkukun fihi saboda ya ga abinda aka faɗa akan Aisha akwai shakka ba tabbas fa shara bi tarki ashakki wa ribati ila al-yaqin yayi mata ishara yau annabi ishara ka daina shakka ka daina wani kokonto ka koma kan yaqini kawai li yatakhallasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ghammi alladhi lahiqahu min kalamin nasi dan ya kubuta daga bakin ciki da damuwa da annabi ya gamu da shi na maganganun mutane malam kaga manzon Allah shi kansa a matsayinsa na annabi wallahi malam maganganun nan akan iyalinsa malam sai da sai da ya cutar da shi ya shiga damuwa oba amma Aliyu ya ga cewa to wannan abu ne abin nan ya zama abin da ya zama kawai mata suna nan da yawa ya rasulullahi to anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda yau muna da baki a wannan majalisi namu abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afwa sai tambayoyi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh